بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a jeren giyan ko jeren gwanan wa'azi ko nasiha ko tunatarwa a ƙarƙashin wannan ƙungiya mai suna ko a wannan kwamiti mai suna lajinatu du'atu sunna da ke garin saminaka lere local government kamar yadda take a rubuce. A wannan shi ne zama na biyu a cikin tsari da wannan lajina ta tsara don gabatar da waɗannan nasibu waɗanda aka musu take da nasibu na goron sallah a ƙarƙashin wannan tafiya. Muna roƙon Allah da ya ba mu dacewa. Jiya ita ce rana ta farko wanda aka gabatar a masjid Abu Huraira da ke hayin gada. yau kuma ga mu a masjid darul qur'an a yau ne rana kamar 18 ko 19 ga watan zulhijja shekara ta 1447 hijriya wanda nake ganin shida ne ko biyar biyar ga watan shida na shekara ta dubu biyu ɗari a dubu biyu da ashirin da shida a miladiya ko muna roƙon Allah da ya datar da mu ya kuma ba mu dama da kunne na fahimtar abin da wannan dakta malami a babba kuma a cikin waɗannan jagorori masu gudanar da wannan tafiya na lijina. zai gabatar mana a wannan guri idan ba manta ba taken goron sallan gaba ɗaya daga farko wanda muke sa ya zanto har ƙarshe shine a at-tauhid dinul anbiya ma'ana tauhidi shine addinin annabawa ko kuma sai muka yi sa'a daga cikin masu tsare-tsare na cikin ita lajina ɗin sun tsara cewa a kowane zama akwai topic wanda kowane malami zai gabatar jiya malamin da ya gabatar ya yi ƙoƙari ne ya nuna mana menene shi taushiri tare da wasu ababe da suke tattare da shi wanda ake bukata na kuma ake bukatan ka daga ƙudirce shi a zuciya saboda gaba ɗaya abin da muke kai shine abin da muke so ya zamto daidai da irin abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi da ya karantar da al'ummar duniya gabaki ɗaya ita ce ake ce mata aqida a dunkule abin da ka kulle shi a zuciyanka muna roƙon Allah da ya zamto mun kulle abin da shine daidai daga cikin gaban da malam zai mana magana ko kuma daga cikin gaɓoɓi da aka tsara za a yi magana a kai shine akwai rabaraban tauhidi ana malaman tauhidi sun kasa tauhidi gida uku kamar yadda jiya aka ambata to malam yau zai ɗauki ɗaya daga cikin waɗannan gaba ɗin in ban manta ba ita ce tauhidin rububiyya ita ce malam zai mana magana a kai za mu ji menene ita sannan kuma za mu ji irin ababen da suka kunsa ni da kai ana bukata na da mu mai da hankali mu ji daga cikin malaman da muke tare da su a wannan guri akwai lokacin da wani malami yake ta'aliki wanda ni ko da yaushe ina ɗaukan wannan ta'alikin nashi akan jan kunne da faɗakarwa gare mu gabaki daya yake cewa da a ce mutanen garin samunaka da waɗanda ma suke wajen samunaka za su gane to da wannan lajina ɗin ta zanto musu wata jami'a ta koyon addinin musulunci ba don komai ba saboda duk lokacin da za a yi za a fitar da unwanin abin da za a yi karatu a kai to ana bukata na irin wannan da kai daidai yake da muhabara idan kuwa muhabara ne to ni a gurina ya fi wa'azi me ya ake nufi da wa'azi ko me me ake ɗauka wa'azi shine wane ya zo yi wane ya zo yi wane ya zo yi a matsayin wa'azi a ƙarshe in ba sa'a ba kai da ka zo gurin sai dai ka tashi da na malamin ƙarshe ma'ana na farko ya warware na biyu na biyu ya warware maka na uku na uku a na uku ya warware maka na biyu haka haka abin yake tafiya amma muhadara za a ɗauka maka wata matsala ce guda ɗaya a tattauna a kai wanda insha Allahu kafin rayuwanka ta ƙare wannan ilimin zai ta tafiya zai ta tafiya da kai a zuciya to a matsayina na ɗalibi a matsayinka na ɗalibi idan za ka zo irin wannan guri idan wancan nasihan za ta mana amfani ya kasance akwai biro da takarda a tare da kai akwai waɗanda daga cikinmu muke yaudaruwa da cewa ai ko ma ban zo ba ko kuma ai yanzu abin kawai yana yanan gizo-gizo idan kawai na bukata zan browse ne in saurara in ji ya wuce a'a malamai suna da ka'ida suka ce ma kasaba qarra duk abin da aka rubuta shi ya fi tabbata yana tabbata yana nan a rubuce haka nan ta yiwu abin da ka haddace ya gudu to amma idan rubutawa kai ka rike nan kuma ka rubuta sai kasance a tare da kai to idan ba shafa labari za mu zo mu ɗauka mu ji ba to akwai yiwuwan ya kasance kana tare da abin rubutu duk abin da mala yake karantawa yake faɗa kana sajjala shi a rubutunka wanda in ka koma insha Allah zai maka amfani ko da irin jami'o'i ne ko kuma wani tambaya ya zo ana tambaya za ka iya ba da amsa wanda zai sanadiyyar zuwanka wani mukami na daban Allah ya dasar da mu wannan shine a takaice ɗan bayani na yanzu insha Allah a yi hakuri na cika mu da surutu mai gabatarwa ko kuma wanda zai gabatar mana da wannan darasi gashi ya hau kujera kuma al-ma'ruf la yu'arraf inda ake faɗa sananne ba sai an ce wane ne shi ba don haka kai tsaye malam zaka su kwana har zuwa lokacin da tan kifa ya bayar muna roƙon da Allah ya dacar da mu Allah kuma ya dacar da kai a bisa abubuwan da zaka fito ne
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته lalle muna mika wa Allah tabaraka wa ta'ala dan dimbin godiya da yabo da ya kawo wannan rana mai albarka rana ta Juma'a idin mako wanda yake goma sha tara ga watan sha biyu watannin musulunci shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da biyar ga watan shida shekara dubu biyu da ashirin da shida idan ya inganta haihuwan annabi isa ya Allah ka haɗa mu a wannan waje mai albarka ɗaki daga cikin ɗakunanka ya Allah ka haɗa mu a cikin gidan aljanna ya Allah abin da za mu karanta Allah ka ba mu ikon karanta daidai abin da za mu fassara Allah ka ba mu ikon fassara daidai ya Allah duk alkhairan da ke ciki idan an haɗu dan ambato da karantarwa da kai alkawari ya Allah ka haɗa mu a cikinsa. sa lallai kan yau za mu yi magana akan tauhidin rububiyya wanda kamar yadda aka sani an yi magana akan tauhidi tauhidin rububiyya ina daga cikin ɗaya daga cikin kaso na uku ko na hudu na tauhidi da muke da shi a duniya a musulunci in ka so abin da yasa na ce na hudu malamai suna ƙarawa da tauhidul ittiba bayan tauhidul rububiyya uluhiyya al-asma wa sifat akwai tauhidul ittiba kadai ta manzo kadai a wajen bi wancan Allah kadai ta Allah a bauta kadai ta Allah a ayyuka kadai ta Allah a sunaye da sifofi tauhidul ittiba kuma kadai ta manzon Allah shi kadai a wajen biyayya saboda haka yau za mu magana akan tauhidul rububiyya yan uwa tauhidul rububiyya kamar da muka sani shine kofa shine gate shine makonkwasa shine hanya shine mashiga na zuwa ga sauran tauhidai da muke da su ba tauhidin rububiyya ba za ka gane tauhidin uluhiyya ba domin da shi Allah yake maka shimfiɗa in ya faɗa maka yayi ma kaza yayi ma kaza yayi ma kaza sai ki tosai da abubuwan da na maka bauta mu ya zama ne ne shine kofa in baka je wannan ba za ka yi ka wancan kuma ka yadda da wannan ka yi su ka kiyin wancan lalle ka zama ki da ka yadda Allah bishiyar na abu kuma ka ji bauta mishi kai Allah ya tsare ƴan uwa tauhidin rububiyya daga kalimatu ar-rabb ar-rabb malamai suka ce mushtaqun min ar-rabb war-rabb yadullu ala sayyidi wal maliki wal murabbi wal mun'im wal mutammim wal muslih wal qayyim shine a larabci idan aka ce ar-rabb a larabci luga da larabci wanda yake tsaye tsayin daka wajen baka kulawa wanda yake tsaye tsayin daka wajen lura da kai wanda ya tsaya tsayin daka ya halicce ka wanda ya tsaya tsayin daka yake ni'imta ka wanda ya tsaya tsayin daka yake gyara al'amuranka wanda ya tsaya tsayin daka yake jujjuyi al'amuranka suke zama da kyau shi ne wane arrab wannan a yare wa filistina amma kuma arrabu a yaren larabci ya shafi duk wanda ya tsaya tsayin daka akan wani al'amarin naka amma ba a yadda a sake arrabu a wani Allah ba sai in an jingina shi zuwa ga rabbin mene an fahimta da kyau misali mamallakin gida malikul bait uwar gida rabbatul bait an fahimta rabbul bait rabbul mamluk Ubangijin bawa, ai, Ubangidan bawa, an fahimta? To sai an jingina zuwa ga menene shi wannan wanda ya tsaya tsayin daga a kanka, idan ba Allah ba ne, Allah ne kaɗai ake sake masa kalimatu arab ai mene? Ai shiro, a yare larabci. A yare na shari'a, idan aka ce arrabu, kuwa ifradullahi tabaraka wa ta'ala bi af'alihi ka kaɗaita Allah shi kaɗai wajen ayyukokinsa duk aikin da Allah ya yi ka yadda shi kaɗai ya yi ba wanda ya taya shi ba shi da mataimaki ba shi da mashawarci ba shi da wanda yake kula da al'amuran yin aikin ya'ani an ya'taqidal muslim wa ya'tarif wa yu'min بأن الله تبارك وتعالى هو المتفرد بالخلق والإحياء والإماتة والتدبير والإصلاح دونك قدرت أتكين زوتيانك cewa Allah tabaraka wa ta'ala dai da kake bautawa shi kadai ne ya kadaita wajen halittanka ba wanda ya tashi shi kadai ya kadaita wajen baka lafiya ba wanda yake tashi sai dai kai riko da sababi shi kadai ya kadaita wajen ya rayar da kai ko ya dauki ranka shi kadai ya kadaita wajen ya azurta ka duk wani hanyar neman azurki sababi ne amma waye mai azurtawa Allah ne tabaraka wa ta'ala shi ne ma'anar tauhidin rububiyya ka kadaita Allah a duk ayyukokin nan da yake da shi na waye nashi halittar sama akwai wanda ya tashi shi kadai ne halittar ƙasa akwai wanda ya taya shi shi kadai ne da Allah ya halicci mutum da wanda ya taya shi shi kadai ne raƙumi shi kadai ne ya gani a wajen wani a'a yana da mento ba shi da shi yana da consultant ba shi da shi ya halicce ka min al'adam daga babu min ghairi misalin sabiqin ba tare da ya taba ganin wani misali ba
to in ka yarda da haka ka amince wannan halittar da aka yi maka ba wanda ya sai Allah to shi ake nufi da ka kudirta kuma ka yi imani kuma ka yi nasara da rabauta da tauhidin rububiyya wanda idan ka gama shi ka rike shi ka iya shi ka kudirta kai imani ka kudirta a zuciyarka ba abin da ya rage maka sai dai ka bauta masa akwai kuma da zai magana akan tauhidin uluhiyya shine bayan ka ji wannan karatun nawa kuma ka yadda kuma ka amince duk duniya ba wanda ya ce Allah halitta ba wanda ya ce Allah halittan annabawa sun ga kowa daraja ko ba wanda ya ce Allah halittan dutse na Uhudu sun ga kowa daraja ko ba wanda ya ce Allah halittan kirkiran teku da rafi da kududdufi da da da duka ba wanda Allah ya ce ba wanda ya ce Allah in ka kudurta wannan to waye dace ka bauta masa za ku zo ku ji a gaba insha Allah an fahimta wannan shine ma'anan tauhidin rububiyya kadai ta Allah shi kadai a cikin aikinsa idan ka jawo wani ka ce da hannu a cikin aikin Allah ka yi asara idan ka jawo wani ka ce da ce ko kuma ya bada shawara ko an gani a hannunsa ko ya yi ta ko suna shayarin ka yi nasarar tauhidin rububiyya ka faɗi warwas to saboda haka tauhidul rububiyya shine kadai ta Allah shi kadai a wayannan halittu Allah ne kadai yake da iko akan wannan halitta kuma sai ka kudirta haka shi yasa akwai ayoyi da yawa akwai dalilai da yawa da suke nuna tauhidul rububiyya ka kadai ta Allah shi kadai a cikin wayannan ayyuka dalili na farko dalilul fitri ko dalilul fitra dalili na karin kankin kanka da Allah ya kintsa maka cewa dole a zuciyanka ka yarda cewa halittun nan da aka halitta waye yayi su Allah an riga an sa maka a zuciyanka an riga an sa a sinadarin halittanka an riga an sa gaba ɗaya a rayuwarka cewa dole ka ji cewa wannan halittar nawaye na Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda yake faɗa fa'aƙin waje haka liddini hanifa fitratan lahin lati faƙarar nasa alaiha imamul ƙurtubi rahimahullah wanda aka haife shi a shekara na ɗari shida bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekara na ɗari shida da saba'in da ɗaya yana cewa fitratan lahin lati faƙarar nasa alaiha أي صنعة الله التي خلق الناس عليها فطرة الله التي فطر الناس عليها أي صنعة الله التي خلق الناس عليها fitran da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta dan adam shine ya yarda cewa akwai halittun nan na Allah ne tabaraka wa ta'ala ba mai wa'annan halittun su shi wannan shine dalili na fitra daga ƙarshen ayar sai Allah ya ce munibina ilaihi wattaquhu وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين كميك ويا زواج الله كسلما وعلا الأمر إنك كما كذبورا الله كما كيسلا كذا كذا cikin mushrikai kaga ashe kin yin imani da fitra da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa dan adam akai na cewa halittun nan Allah ne gujurewa haka ina jin mutum ya zo ne mushriki ina jefa mutum ya zama mushriki da ka ji cewa bullowar rana akwai sawan wani ka zama mai mushriki da ka ji cewa a lafiyar da aka baka akwai sa hannun wani ban da riko da sababi na likita ka zama mene mushriki da ka ji cewa tashin jirgin sama akwai sa hannun wani komai ya kare ko wani abu ya faru a sararin samaniya saboda wane ka zama mene mushriki wannan ba gaskiya bane an fahimta da kyau da ka ji ka ɗora ma wani ka ɗora ma wani aikin Allah da ka fusga ka ɗora ma wani da ka aina waso ka ɗora ma wani da kun daka wawa kun ɗora ma wani aiki na Allah ka zo ne ne mushriki Allah ya tsare mu dalili na gaba da yake nuna cewa akwai Allah kuma ayyukokin nan nawaye na Allah ne shine dalilul khalq dalilul khalq dalili na halitta ina da mataki guda biyu dole ka ji ka tambaye kanka wa'annan abubuwan da Allah ya halitta na sama da ƙasa da ruwa da dutse da iska da komai da akwai su dole da babu su sai aka mene sai aka samar da su matakin farko kenan aka ne aka samar da su da aka samar da su da aka samar da wa'annan halittu kayi mataki na farko ko kuma da babu su mataki na biyu yanzu ya rage ka tambaye kanka to wa ya samar da su sun samar da kansu am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun da ni da kai mu muka halicci kanmu ko an halicce mu ne an halicce mu ne tunda ko halittar mu aka yi to ashe akwai wanda ya halicce mu shine mataki na biyu da babu mu aka halicce mu to mu muka yi kanmu a'a dole akwai wanda ya halicce mu to wanda ya halicce mu nan shine wane shine Allah kayan Allah ne dalili na biyu kenan dalili na uku tunda an halicce mu an halicci mutum an halicci rana an halicci wata an halicci ƙasa an halicci sama to Allah tabaraka wa ta'ala zai bata kulawa waye ne bata wannan kulawan dole shine wane mutum na abu na iya halittar kansa ya ba kansa kulawa kaga dole akwai wanda zai bashi kulawa to wanda ya halicce shi ne shine ya bashi kula shine dalili na uku cewa wa'annan kayan akwai mai su mai su shine wane Allah dalilu da inaya al inaya idan Allah ya halicci abu sai ya bashi kulawa idan ka siyo akuya sai ka mata mene sai ka bata kulawa idan ka gina gida sai ka mishi mene sai ka ba gidan kulawa idan ka sayo mota sai ka tuka kanta sai ka mata mene sai ka ba ta abubuwan da ya dace sai ka tuka ta idan ka siyo kasai fili sai kawai ya gina kanshi sai ka ba shi kulawa sai ka sai siminti to wannan kulawan da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta shine ya ba shi kulawa wannan wanda ya ba shi kulawa shine wane Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa alam naj'alil arda mihada da ya halice ka ya san zaka rayu ya san za ka tafiya ya san kana neman mafaka kana neman makwanci kana neman shimfiɗa sai za ka mene al'arba mihada ai mumahad wani jibala autada sai ya sa duwatsu da duwatsu suka zama tura kumawa makasan da ya halitta ƙasa sai ya ba ta kulawa to ƙasa da halittar da ta yi ita za ta ba kanta mene kulawa za ta iya za ta iya saboda haka wani jibala autada wa khalaqnakum azwaja da ya alice ku sai ya sa dabi'a na zuciyarku kuna buƙatar mace da rayuwa da mace sai ya sa muku ya halice ku duka maza kuma ya sa muku sha'awar mata kuma ya halice ku duka maza Allah mai adalci ne ba zai haka ba yasa wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata bayan ya halitta ka ya sa maka ɗabi'an za ka so nutsuwa da jin daɗi sai ya sa barci ya zama nutsuwa a tare da kai waje annan laila libasa duka fa wannan da ya halitta ka sai baka kulawa ne wannan hara ma'asha wa banaina fawqakum sab'an shidada duk wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi dan kai saboda ya halitta ka sai ya baka wayannan kulawa wannan aiki da kulawan kada ya isa nuna maka cewa akwai wa Allah tabaraka wa ta'ala kuma wannan halittar na waye na wanda ya bamu kulawa shine wane shine Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya san zaka ji yunwa zaka ci abinci sai ya sa ba ɗabi'ar yunwa in yana ka abinci yayi adalci Allah ne adalci ne ba wanda ya kai shi adalci sai ya sa maka afala yanzuru al-insanu menene falyanzuru al-insanu ila ta'ala sai ba ka kula ka ci abinci Allah kaɗai ya san kalan abincikan da aka ci na za'a wani ya ci ɗan wake wani ya ci dambu wani ya ci tuwo da miyan kuka wanda miyan kalkashi ba wanda ya sani duka arziki na waye duk sai ba kuma sai kana kuka gamsu da wannan abin da ka ci waye ba da wannan kulawa Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ba dan adam ba kadai duk halittan da ya halitta ya bashi kulawa تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا wa qamaran munira Allah tabaraka wa ta'ala da ya halitta taurari sai ba su dare mafakansu sama fi sama'i sai ba su kulawa sai ba su wajen nutsuwa sai ba su mafaka saboda ya halicce su a wajen za a daura aure ba a faɗan haƙoƙanka saboda an riga an danka maka ana cewa ya tashi daga kan ya koma kan wa saboda yanzu ka mallake ta sai ka bata kulawa haka Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara dalili na gaba shine dalilin darura wal istirar ya nuna maka cewa wannan aikin na Allah ne Allah tabaraka wa ta'ala sai ya tsara zaka shiga damuwa zaka shiga kunci zaka shiga bukata zaka shiga halin larura to wannan laruran da kuncin da damuwa da abu da kake nema na mafita sai ka koma zuwa wajen wa wajen wanda ya halicce ka kuma sai ya baka mafita ya baka mene mafita ya baka kulawa amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahun qalilan ma tadhakkarun saboda haka wannan dalili na ka shiga damuwa ka je bukata ka shiga larura ka shiga kunci ka shiga halin kakani kayi sai aka ce kar ka zo wajen waje iri na domin ni ma ina bukatan kulawa domin ba ni na halicci kaina ba ina bukatan kulawan wanda ya halicce ni to in ka zo waje na a matsayina na wanda ban iya halittar kaina ba ban iya ba ma kaina kulawa ba ban iya ba ma kaina bukatuna ba ka baras ko ka yi nasara ka baras kowaye kuwa in dai akan abin da ba mai badawa ne sai Allah kame ne kabaras amma akan abin da dan adam na iya bayarwa zaka iya ina da sharadi guda biyu ko uku sharadi na farko ya zama yana raye sharadi na farko ya zama yana raye sharadi na biyu ya zama ina wajen hadiran ka zo neman dubu hamsin sai ya zama ina raye amma ba na wajen ko baka kira ni a waya ba kawai sai ka shiga wani lati ka daga hannu ina abuja kana samu naka malami su ka taimake da dubu hamsin zan ji ka mutu mushirki in ka mutu akan haka ni ma ban iya yin haka kiran ya sai ya zama ina raye amma ina wajen sai ya zama haihuwa aka tambaye ni zan iya me da iya shawara ko irin baka shawara iyaka na shawara amma sai ya zama ina raye kuma ina wajen kuma kajin mai dubu hamsin kuma ina da ita zan iya baka zan iya baka haka ne ko ba haka ba amma wallahi ba na raye ko ba na wajen wallahi naira ɗarin tashi ba zan iya baka ba ko zan iya wallahi ba zan iya ba amma biliyan ɗaya idan ina raye ina wajen karo ke da zai iya baka ina da iko sai dai in yi rowa in hana ka ko ba haka bane to ashe kuwa in dai kana raye baka wajen ba za ka iya biyan bukata ba in ba kiran ka a waya akai ba haka kawai ka ga ina samu naka in roƙe ka to ashe min ba da aula wanda ya mutu ya diddige ya je makabarta ashe ba zai iya ba ko zai iya ba zai iya ba Allah ka sa mu dace wannan shi dalili ad-daruri aw dalil ad-darura buƙatuwa da shiga halin kakanika yi da kunci na wajen ka neman fita wajen wanda za ka neman fitan nan ya nuna cewa shi ya dace ka an bai cika da kyau tamam dalili na gaba dalilu ijma'il umam dalilin ijma'in al'umma gaba ɗaya na cewa duk duniya an yarda cewa Allah tabaraka wa ta'ala duk kayan nan da ya halitta na waye nashi muslimuhum wa kafiruhum sagiruhum wa kabiruhum zakaruhum wa umsahum hayyuhum wa mayyituhum duk sun yadda cewa wannan halitta sama da ƙasa da ruwa da iska da komai nawa halittar waye halittar Allah hasali har kafiran makka da suka kiyarda su bi manzon Allah su bauta wa Allah ba a samu kes da su ba a wannan tauhidin waye halicci sama waye halicci ƙasa wake saukar da ruwa wake ba da aiwa wake baka jari wake baka kuɗin kashewa ba a samu kyau da su ba duk sun yadda wa yake yi Allah inda aka samu kes da su shine a bauta wa Allah shi kadai ai ina Allah ya mana kadan aj'al al-ali hata ilahan to a dawo da Allah ɗaya kadai a bai ishe mu ba mun fi son mu ga duk da haka akwai wanda muna ganin shi ƙuru da muzu ita za a tambaye wani Allah ne nawa kake bauta ma sai ya ce maka Allah shida sai a ce suna ina sai ya ce ɗaya na sama shi kadai yake sama sauran fa sai ya ce ga sunan ya sassaka dabino ya sassaka ya kwaba yunku ya sassaka itace ko ya zauna a gaban su kuma wai ne ne wai Allah shi ne amma kadan da yake da gaske wanda ya halicce shi gaba ɗaya waye an samu kyan da su wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah a wata aya la yaqulunna khalaqahunna al-azizul aliyu an samu kes da su babu ba a taɓa samun kes da mushirikan da annabi ya rayu da su akan waya da ta sama da ƙasa ba a taɓa munaza'a da su ba waya da ce su ba a taɓa munaza'a da su ba wa yake ba su ba a taɓa munaza'a da su ba a taɓa cece ku ce ko ja'in ja da su ba inda ake ja'in ja mu fa bautan Allah nan kwaya ɗaya mana kaɗan nan ne kaɗai aka samu kes
to idan aka samu wanda bai yarda da wayannan halittun ba da shi da su wayan matsala a tauhidi eh shi in aka samu matsala yanzu da kake raye kake fakushi haƙƙin Allah kake wawasu a haƙƙin Allah kuke dambarwa akan bada lafiya da bada haihuwa da halittar sama da halittar ƙasa har kuke ganin wani Allah ne wa ya fi sauƙin tauhidi tsakanin kai da su su sun fi sauƙin tauhidi saboda su ba a yi munaza'a da su akan waye halicci wannan halittan ba kai kuma sai kake munaza'a kake kwakushirwa kake ba wani bai kuma sunanka a zamanin annabi a wannan zamani musulmi saboda haka wannan shine dalili na umam da yake nuna maka cewa al'ummai gaba ɗayansu sun yadda sun yi ikirafi sun sallama wuya gaba ɗaya cewa wannan halitta na Allah ne tabaraka wa ta'ala ba mu kaɗai ba ba mutum kaɗai ba da dutse da rana da wata da aljanu da komai in ji Allah tabaraka wa ta'ala sun yarda akwai Allah da ya halicce su kuma suna miƙa wuya zuwa gare shi kuma suna tasbihi zuwa gare shi تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم باب wani abu a duniya da Allah ya halitta face ya mika wuya ya yarda akwai wanda ya halicce shi wanda ya halicce shi ne shine wane shine Allah shi yanzu kai in aka samu munaza'a da kai akan haka to tauhidin ka ya fi kyau saboda tauhidin su Allah ya tsare mu. A dalili na ƙarshe da yake nuna cewa akwai Allah shi kaɗai kuma wannan halittar nashi ne shi kaɗai. Dalilul aqli, dalilul aqli, dalilin hankali. Akwai wanda zai ce maka akwai wanda zai shi ne ma da Qur'ani ba. Akwai wanda bai da sunnan manzon Allah ba. Ko? To sai ka ba shi dalili da Qur'ani? A'a. Bai da shi ba don me za ka ba shi dalili da shi? bai jira sunnan manzon Allah ba dan me zaka ba shi dalili da shi to ba shi dalili na mene na hankali dalili na hankali na farko cewa halittan nan da muke da su na duniya gaba daya dukkan abin da muke ambatowa na Allah ne shi kadai akwai wanda ya halicce su kuma shi kadai shine Allah dalili na hankali na farko shine wahdatul nizam wahdatul nizam dayaitakan tsari dayaitakan lura, ɗayaitakan ba da kulawa, ɗayaitakan tafiya bai ɗaya, kaɗai ya isa nuna maka wannan halittun na mutum, na Allah ne shi, shi kaɗai. Domin da ba shi kaɗai ba ne da an samu kyasa-kyasai da yawa wajen ba da oda. Ko ba za a samu ba? Za a samu. Za a samu kyasa-kyasai don ba da oda. Saboda mu biyu ne, yau da kullum sai an samu matsala tare dole to dalili na hankali wahdatun nizam tafiyar da al'amarin bai ɗaya an taɓa jin wata rana rana ta kuma ta faɗi wata rana ta ce ba za a faɗi ba an taɓa samu an taɓa samun wata rana ka ji kana jin yunwa sai ka ji ana tattaunawa ana cewa bai kamata uban shi ya ji yunwa ba an taɓa samu an taɓa samun kana jin bawali za ka je bayi sai ka ji ana kokwantar a bar shi ya yi ko kuma a kyale shi an taɓa samu saboda waye mai tsarawa shi kadai لو كان أها لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا والله da akwai wani Allah bayan Allah sun haɗu su biyu kadai wallahi da an samu rugurgujewan tsari da tafiya da lura da control ya ishe ka misali kadai a nan duniya idan aka samu sarakuna guda biyu sarauta na tafiya daidai idan aka samu sarki guda biyu na tafiya daidai shugaba guda biyu na tafiya daidai ya ishe mu misali kadai game da Sudan ya ishe mu misali kadai game da Sudan me ya faru a Sudan labarin na da tsayi amma karshe karshen bayan ta goma rugujewa za ta fara rugujewa mataimaki ne ya ce bai yadda da tsarin da shugaba yake tafiyarwa ba domin shugaban shi mataimakin asali dan tawaye ne mai lasisi yana da sojojinsa yana da jiragensa a igwa-igwansa na yaƙi yana da komai nashi da a karkashin na na tsaro kuma a gwamnatin albashir da aka hambarar da albashir shugaban sojoji da ya hambarar da albashir ba ya zama shugaban shugaban sojoji to da gudunmuwan ɗan tawayen na aka hambarar da albashir sai aka ga bara a sakan ya masa da alkhairi a daina tawayen nan sai aka jawo shi aka ba shi mace sai zama mai mataimakin shugaban ƙasa shugaban ƙasan soja ana tafiya shekara ɗaya shekara biyu a shi akwai abin da ke cin suka ƙarshe ƙasa mu duk ba mu sani ba da ƙarshe bayan ta bayyana manya-manyan dalilan da ya sa aka fara samun matsala shine shi shugaba soja ya buƙaci mataimaki ya kawo wannan sojoji da suke karkashinsa domin har aka ba shi mataimaki shi suke jin umarninsa shi yake tuka su shi yake juya su shi yake abin da ya so game da su banda sojojin ƙasa kuma an samu fahimta sai ya buƙaci a tattaro sojojin nan su dawo bai ɗaya na ƙarƙashin sojan ƙasa sai bai gamsu da wannan tsari ba ana ta zama ana ta zama a je kice kicin yawa ashe zaman ƙarshe idan ba a yadda ba shi mataimaki ya sa maransa zai juya shugaba ya kwace mulkin ƙasan Sudan. Daga ƙarshe bai samu nasara ba ya sa maransa minti talatin har gobe, amma dai an yi nasara a kansa amma an yi nasara a kan mataimakin. Amma ba tare da har yanzu shi ne shugaba kwaya ɗaya ba shugaba. Me ya kawo rugujewar Sudan? Shugabanni? Guda biyu. Kowa na jin mene? wannan ya rike kartum ya fi karfin wannan a kartum babban birnin sudan wannan ya fi karfin wannan a fat sudan babban takan jirgi da ake tashi daga fat sudan bahar maliya zuwa jidda wannan shi ya rike aljazira wannan shi ya rike darfur wannan shi ya rike niyala wannan shi ya rike naharin wannan wannan wannan wannan ya rike nan wannan ya rike nan duk inda ka fi karfi da da mutanenka a waje sai ka fi sai ka shugabanta in ka fi karfi a nan sai ka kana ganin da akwai shariki na Allah mataimaki da suke yi guda biyu za a samu zaman lafiya a duniyar nan wannan ya sai nuna maka cewa Allah shi misalin ya fita misali na biyu shine wahdatul mu'assir wahdatul mu'assir dayantakan dayantakan tasiri dayantakan alamu dayantakan mai juya mulki ɗayantakan mai ba da umarni ya isa nuna maka cewa Allah nan shi shi kaɗai ne Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yake yin wasiya yake cewa wa'lam ya bunayya annahu law kana li rabbika sharikun la atatka rusuluhu ولرأيت آثار ملكه وسلطانه ولعرفت أفعاله وأسماءه وصفاته ولكنه إله واحد لا شريك له لا ينازعه في ملكه wala yudadduhu fi mulki wala yazulu abadan ali ibn abi talib yake cewa ya bunayya ya kai dana ka sani inda Allahnka yana da wani Allahn da yake taya shi aiki to da yanzu shi ma ɗayan Allahn ya aiko manzanninsa da shi ma ɗayan Allahn ya sa kaga alamun mulkinsa, da kaga alamun ƙuduransa, da kaga alamun banƙayansa, kai hasali, da ka ji sunan Allahn Allahu ka ji sunan wani Allahn kaza. Haka ne ko ba haka ba? Wannan maganar Ali ibn Abi Talib sai ce walakin ilahul wahidun Allah shi kadai ne la yunazi'uhu fi mulkihi ba wanda yake munaza'a da shi da in ji aka mulkinsa akwai babu wannan ya isa nuna maka cewa wannan kayan na Allah ne shi kadai ko yana da su biyu eh Allah ne shi kadai kayan Allah ne shi kadai dalili na hankali na uku shine butulani da'wal ishraq duk duniya ba a taɓa samun wanda ya da'awan cewa wa'annan halittu na shi ba ne face sai Allah ya don ƙofar da shi sai Allah ya halaka shi wannan dalili na ba a taɓa samun wani ya wanye lafiya ya ce shi Allah ba ne ya isa yana maka Allah ne shi kaɗai ne ba wanda ya isa ya zo ya musharaka da shi ko akwai babu na'am ƴan uwana gaba ta gaba gaba ta gaba wane fa'ida za ka samu da wani rabauta za ka samu kafin maje falala na tauhidi idan ka gama gane tauhidin rububiya me za ka gano a gaba me zai ƙara ɗora ka a gaba na farko ka sani cewa anna tauhidin rububiya huwa asasu li'iqtadis sahih tauhidi na ta Allah shi kadai da ayyuka shine ginshiki na farko na aqida ingantacciya wanda da ka baras a wannan to ba a san asfala safin za a saka tunda mushrikai sun yadda in kika kasa yadda ina zaka je sama da mushrikai ko kasa da mushrikai kasa da mushrikai na ɗaya kenan na biyu idan ka samu tauhidin rububiyya zai taimake ka akan fahimtar girman Allah tabaraka wa ta'ala da ka samu tauhidin rububiyya zaka samu sanin girman Allah tabaraka wa ta'ala sanin kudiran Allah tabaraka wa ta'ala sanin ikon Allah tabaraka wa ta'ala idan ka san aikin mutum ai shi yasa ka gane capacity sa ko ba haka bane yan takara da suke campaign da bikin suke campaign da hotonsu idan an ji ana hira da su ne ake cewa me burinsa ko ba haka bane me ci gaban da yake nema me ya taba idan ya taba wani kujera idan ma bai taba wani kujera ba me ya taba da dukiyarsa duk yana kokarin ya nene ya faɗa sai ka gane nauyinsa amma shi kadai ba wannan aika kana gane nauyinsa an fahimta da kyau saboda haka sanin ayyukokin Allah kadai ta Allah ayyukokinsa kadai ya isa nuna maka girman Allah kuma shine Allah shi kadai Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nasa wama anzala Allahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-arda ba'da mawtiha وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات liƙomin ya ƙilo halittar sama da halittar ƙasa da jujjuyawan dare ya zo rana ta tafi rana ta zo dare ya ya tafi kai bacci ka tashi ka ƙoshi ka ji yunwa haka ne kai lafiya kai rashin ka zama samartaka rayuwar samartaka ka zama da cijo kana raye ka zo ba ka raye wannan kadai ya isa yana maka girman Allah haka ne Allah ya ce wasu sahabil musakhari ka duba girgije da yake sahabi musakari bayna samai wal ard da girgidan da yake tsakanin sama da ƙasa wallahi ban gane wannan ayan ba da na hu jirgi wallahi haka ne ko ba gaba idan ka bi kai kololuwa dare ba a gani a ƙasa da girgije ko ruwa za a yi ba kusan ana yi ba ma ya taɓa jirgin domin ba a sama ruwan ake ruwa ba ba a sama jirgin ake ruwa ba in za a kuɗa girgije sai ka ji an shiga ko ba haka bane to shine wasahabil baina wal ko kuma jirgi kuna da kalin as-sama was-sahab ko to wannan kadai ya isa nuna maka aya ka ƙara ganin girman wa girman Allah tabaraka wa ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab masu hankali ne in kana cikin masu tadabburi cewa wannan sama waye yi ta ya aka aka yi ta me ya rike ta wannan kasan me a kasanta me ya rike ta ba ta motsi iskan nan ruwan saman nan fitar da tsirran nan ko wata biyu mai kyau ba a yi ba da in ka je gona ba za ka ga abu ɗanye kwana ba sai an zo an zuba mashi ruwa da hannu ko ba haka bane amma yanzu idan ka fita korayen suna gab da su zama kankan da gun da ba a noma ba ko kai kuma ba a noma ba sai ga ciyawa koriya wani ya sai maka ayar Allah da girmansa ƴan uwana fa'ida na biyu bayan ka san tauhidin rububiyya abin da zai kai ka gare shi shine tauhidin rububiyya huwa asasu tauhidul uluhiyya wa mulzimuhu tauhidin rububiyya kamar da muka faɗa shine kofa shine makwankwashi shine gate shine hanya na zuwa tauhidin abauta ma Allah shi kadai tauhidin ka yarda da kayan Allah shi kadai ne shi zai kai ka ka yarda da bauta wa Allah shi kadai sai ka da wancan shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala idan zai buga mana misali ko zai ce bauta masa ko ya fara karo ayyukan da ya yi muku don ya ni'imta muku shi ya goranta muku shi ku bauta masa domin ba wanda ya muku sai shi ko kuma bayan ya ce ku bauta masa ya ce ga dalilin da ya sa na ce ku ku bauta masa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min la'allakum ku bauta min inji Allah ku bauta mishi wanda shi ya halicce ku kuma ya halicce wanda kafin ku in kuka yi haka tabbas za ku samu takawa za ku samu tsoronsa tsoron wutansa da kwaɗayin aljannarsa Allah sai ya bar ku haka sai ya kafa muku hujja da dalili ko kai ne ɗanka bayan ya gama aiki ya samu aiki ya samu komai idan ya bai bi ka ba ko kuma kana ma wani aiki ka zo yanzu baka da shi daga cikin abin da in bai maka alheri ba za ka ke ji ko a zuciyar ko ka faɗa ma wani ko ka faɗa mishi ni fa na mishi ne ni fa na mishi hanyar nan ni fa na biya mishi kuɗin makarantar nan ni fa na bar shi hanyar su kula shi dinna amma yanzu ko biredin karyawa da safe ya manta ni baya kawo zai ji daɗi shi ɗan adam ya iya goranta maka da hanyar da ya maka ballanta na Allah da ya dace ka daga babu Allah bi ja'ala lakum al-arda was-samaa wa anzala min as-samai fa akhraja bihi min as-samarati sabida haka ya Allah yace fala taj'alu lillahi kada ku sa mun kishiya na ki jinin kishiya in ji Allah wallahi duk duniyar halittun da Allah ya halitta ma ba ya san kishiya kana san kishiya har maza fa ina nufin har maza a wajen kasuwa suna san kishiya kana san dan takara wajen budurwanka shi ba kishiya bane kana san ka bude shago siminti wani ya zo gab da kai ka bude kana san ka bude takara wani ya fito kana so ba ana ta karfin da gwani ba inda ba kishiya za a ja wahala ashe ba ka san kishiya to kai ba ka san kishiya sai Allah ne ya so kishiya wallahi bari ku dona abin al'ajabi ta dalilin wannan kalmar wallahi wani ya fara fahimta na a matsayin shi dan bid'a ya fara fahimtar sunna wallahi mun je gona ni da shi ni da shi ne karka dauka labarin abin sai ya ga ciyawa a jikin tushen inabi na sai yake ce a ciccire mai ciyawa da sai ce ai ya riga gaba dai takura muke ce a ai shi komai baya son kowane tushe baya san a ce akwai wata ciyawa a gefen shi nace ba san shirka kenan ce kwarai baya san shirka yace to har ciyawa ƴan uwanta idan suna da yawa ba ta girma in ita kaɗai ce an fahimta da kyau wallahi sai ya kalle ni sai ne na ya san magana da na gasa mishi sai dan bid'a ne sai ya kalle sai ya ce wa ba wa ne sai na ce a to ai kai fa kace ba san kisha kai kace ciyawa ba ta bari ya sake ta fito ta jita ita kadai to Allah ciyawa dus inabi kenan fa masara kenan fa soya kenan fa dawa kenan fa ina gawa Allah tabaraka wa ta'ala baya san kishiya shi Allah da ka mushi kishiya ko ka hada shi da wani sai mene sai ya ci girma kamar idan kana da wadata aka raba gado an taɓa raba mana wani gado wannan a gidanmu ne shi ma babban yayan mutum yana da wadata alhamdulillah tun karfin je sudan wallahi da aka raba gafi aka raba tsaf sai ce to shi ga na shi ya ci girma saboda mene wadata na ba gadan mahaifin ba gadan wani yayan mai ne da ba shi da kowa shine wane kalala an fahimta wallahi abin da ya faru kenan sai ya ci girma bawan Allah yayana abin da aka halitta ya ci girma saboda ba shi kadai bane kuma yana ganin shi ya wadata ina ga Allah tabaraka ta'ala da ya halicce ya halicce ka idan ka hada shi da wani an fahimci karatun wannan kenan a ƴan uwa wannan dalilan da wannan mataka-matakan da muke faɗa na idan ka samu tauhidin rububiyya mataki ne zuwa tauhidin uluhiyya mun ce Allah tabaraka wata'ala in zai buga maka misali ko ya faɗa maka aikin da ya maka sai fita mene ka bauta mushi ko sai ya ce ka bauta mushi sai faɗa maka aikin da ya yi maka bari mu buga misali shi da mun buga da sautin bakara ko Allah tabaraka wata'ala a cikin sautin namli yana faɗa mene ne amman khalaqa as-samawati wal arda وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها في الله دقيقة أإله مع الله بل هم قوم يعدلون Allah ya ce wa ya halarci sama ya halarci ƙasa, wa ya saukar muku da ruwa daga sama zuwa ƙasa, wa ya fitar muku da tsirrai har ya fito ya banya wanda da an bar ku ganye ɗaya na masara ba za ka iya ba ko za ka iya ganye ɗaya na masara ba zai iya ba ko zai iya tsido ɗin nan wanda za ka je ka fara duba bayan ta kwana uku ta fito tsidon da za ka iya me yasa kake zuwa ka duba in ka san za ka iya ai kana gida sai ka zaka da fito to amma me yake faruwa an ka shuka sai ka ce leƙawa sai ka kira an yi ruwa ta wajen ba a yi ruwa ba kai mun shuka da lema kai mun yanke shuka mun shuka da lema ba kana jiran tsido ya fito ma kana lakum an tumbitu shajaraha a ilahun ma Allah akwai wani Allah bayan wannan Allah da ya faɗa muku wannan aikin da ya muku an ji daya Allah ya ci gaba da cewa waye ya sa muku ƙasan nan ta zama kamammiya ta kafu waye ya sa muku ƙoramai a tsakankaninsu a ciki waye ya sa muku duwatsu suka rike wannan ƙasan waye ya sa muku teku suka zama ga su iri ɗaya ga su ruwa ne amma suna ya bambanta kuma babu wani abu shamaki tsakaninsu da kai kake gani amma wallahi wannan ba zai shiga wannan ba wannan ba ba zai shiga wannan ba na gani da idona مرج البحرين بينهما برزخ an fahimta da kyau ga nilul azraq ga nilul abyad ga farin ruwa ga bulun ruwa amma za su zo su tunkuɗi juna wannan na bin hanyar shan gaban ya shiga wannan bare shiga wannan wannan bare shiga wannan amman ja'ala al-arda qararan wa ja'ala khilalaha anharan wa ja'ala laha rawasiya وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله akwai wani allan da yayi wannan ai bayan allan da yayi wannan aikin akwai wani allan wannan dalili ne na aluna maka in ka gane wannan aikin sai Allah ya ce maka to in baka bauta wa bowa ya dace ka bauta mu in akwai wanda ya maka wannan aikin a ilahun ma Allah to je ka bauta masa zai yi babu Allah ya ce amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahun ma Allah kalilan ma tadhakkarun Allah ya ƙara cewa wace shiryar da ku in kuɗin in ku shiga duhu, duhun kifi, duhun dare, duhun ruwa. Wa yake aiko da iska idan za a yi wa? Amman ya haji kun fi zulumatin barri wal bahar, wa man yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati. Za a yi ruwa a ta kada iska ko? Akwai Allah da yake wannan bayan Allah da yayi wannan? A ilahun مع الله تعالى الله عما يشركون ده قرشي الله تبارك وتعالى yake cewa amman yabda'ul khalqa wa yake farar da halitta bai gani a wajen kowa ba min gairi misalin sabiki wa shi farar da halitta wa yarzuqukum min as-sama'i yake azza ku daga sama wa yake azza ku ahlus sunna wa yake ba ku lafiya ahlus sunna idan kun shiga ɗanewa za ku kira idan kun shiga damuwa za ku kira a ilahun ma'allah Allah ƙarshe ce kul hatu burhanakum wanda ba ce da wannan tauhidin ba kul hatu in kuntum suna da shi ba saboda haka wannan dalilan na Allah tabaraka wa ta'ala in yayi aiki sai ya faɗa ma ka bauta mun domin ni ne aiki ko kuma na ce ka bauta min dalili ko shine ga aikin da na maka wanda kake bauta ma wanda kake neman arzikinsa wanda ba Allah ba wanda kake neman lafiyarsa wanda ba Allah ba wanda kake neman agajinsa na gaggawa akan abin da ba da iyawa sai Allah ka tambaye kanka shi ya iya yi wa kansa wannan aikin in lafiya ne ya iya ba kansa wannan lafiyan bai mutu a gidansa ba bai yadda ya mutu a gidansa ba sai da aka dauke shi aka kai shi asibiti sai da aka kai shi kasar waje duk wanda ya je kasar waje ko ya je asibiti burin shi ya dawo da lafiya ko mai tsufansa sai Allah ya kwace ya fusga ba yadda ya iya za ka zo mutuwa ka roƙi wani ka roƙe shi shi wannan da ya hana kansa ba zai yiwu ba zai yiwu ba in kana neman shekaru ne in kana neman samartaka ne in kana neman kwari ne kana neman lafiya ya hana kansa rashin lafiya ya hana kansa tufa ya hana kansa damuwa Allah ya kwace ido Allah ya karya baki Allah ya kwace samartaka Allah ya sa mushi yoyon fitsari Allah ya sa sai an sa famfas amma kuma duk wannan ayi a gabanka kuma ya mutu kuma ya barka kuma ka zo ka roƙe shi cewa kai ka rayu anya akwai hankali a cikin wannan lamari babu hankali a cikin wannan lamari idan mutum ya riga ya rasu ba abin da zai tsayana maka kai da zaka tsayana mashi a cikin kabari kace Allah ya gafarta maka kai da zaka ce Allah ka ji kan mahaifina Allah ka ji kan mahaifiyata Allah ka ji kan malamin mu Allah Allah kai kaza kai kaza kai da kake kai kake wannan dama amma shi bai da wannan dama sai abin da ya aikata na wanda yake bin shi na alheri ko akwai babu saboda haka wa'annan ayyukoki tabaraka wata'ala Allah tabaraka wata'ala da yayi su dole mu kadaita Allah tabaraka wata'ala akan wannan aiki duk wanda ya kiyarda da wannan aiki na Allah ne to lalle in ya sake ya mutu akan haka ya mutu babu nauyi ba imani ya mutu ba imani hadisi kwa zan kara mana na fadalan tauhidi gaba ɗayan su ko rububiyya ko uluhiyya ko al-ittiba tauhidul ittiba manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man shahida an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min wa anna al-jannata haqq wan nara haqq أدخله الله الجنة على ما كان من العمل duk wanda ya shaida waɗannan abubuwan da muka ambato ba abin bauta ba ta gaskiya sai Allah ba da baki ba da mene da faɗa da zuciya da aiki idan kuma ka faɗa aikinka ya rushe sai aka ce maka mushriki sai ka ce ana kafirta masu tauhidi sai muka ce kwarai ka shiga amma ka fita domin bazaranka ya faɗa kuma sai aikinka ya mene ya fitar da kai sai mu ce to baka cika sharadin bane duk wanda ya shaida babu abin mutawa gaskiya sai Allah babu wanda ake mishi makauniyar biyayya ba ta tantanta ba ka yadda annabi Isa ba Allah bane ba dan Allah bane ruhu ne daga cikin Allah tabaraka wataala da ya hura da kalimatu kun fayakun ka yadda akwai aljanna ka yadda akwai wuta aljanna ga mu'mini Allah ka samu nasu wuta ga akasin haka Allah ka kare mu daga ciki Allah tabaraka wataala zai shigar da mu aljanna daidai gwargwadon aikin mu yanzu get din farko ka riga ka wuce wata aljanna zaka shiga wannan aikin ka ne amma in dai ka shiga da wannan zaka shiga aikin ka kuma matsayi matsayi ne Allah ka samu dace ana ta nuna mun lokaci abubuwa bai kare ba amma za mu dakata akan wannan insha Allah barakallahu fiikum hayyakum Allah insha Allah
الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسر النبيين وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وجدت على هديه كتاب الله ثم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa wannan karatu muna fata Allah ta'ala ya saka mu duka da alkhairi shi ya sanya ma ba mu sa ne ta'aliki ba saboda kare ta da liki don gaskiyan magana shine malam yayi ma wannan taifa da aka ba sa adalci kuma muna fata Allah ta'ala ya kare sa da ilimi wannan maudu'i maudu'i ne da annabawa suka rayu akai so akai buƙatuwar dole kawai a karantar da al'umma abin da ake kira tauhidi saboda kadai da shi ake shiga aljanna billahi al'azim shi ya sanya duk wasu masu surutu ku kyale su masu kwaskwarima ga tauhidi ku kyale su ku bi sunna kadai shi yasa idza nabaqa safihu fala tajibhu fa khairun min ijabatihi sukutu fa in kallamtahu farratta anhu wa in kallaitahu kabadan yamut yamutu na haka ku bi sunna kawai sai ku zauna lafiya muna fata abin da malam ya karantar da mu Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi ya sanya kuma a mizanin kyakkyawan ayyukansa mu da muka saurara muna fata Allah ta'ala mu ma ya sanya mu a cikin ladan waɗanda ke nesa da ma waɗanda ainihin wato ɗauka ke kai musu muna fata Allah ta'ala ya sanya su fa'idanci da wannan karatu an kai wani bigire da al'umma duniya abin da suke bukata kenan tauhidi ka karantar da su kawai shi kadai ne ke shigar da mutane a Allah ya sa mu dace shige mana gaba yan uwa duba da doyen da lokaci ya tafi akwai al'amura kamar guda biyu abu na farko shine jawabin godiya mun zo wannan anguwa an gabatar da muhadara to akwai bukatuwar mu samu wanda zai mana jawabin godiya mu muna gode ma al'umma da suka zo ina fata an gane a zo a saurare kuma a ji maganan Allah da maganan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wanda ya tako ya zo din nan yana cikin alkhairi to ya kamata a gode masa ya bar al'amuransa gaba ɗaya ya zo ya saurara Allah ya saka muku da alkhairi Allah ta'ala ya tattara mu aljanna gaba ɗayan mu nan wanda zai mana jawabin godiyan nan shine Malam Abdulmumin Garba, insha Allah. Malam Abdulmumin Garba, bismillah. Insha Allah.
Sama yi zo maka.
Ah, dakta bari zo.
Zo maka zo.
Ah, An yi na gama shi. Ah, an yi na gama.
insha Allah. Na'am.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله الحمد لله الحمد لله
an umarce ni da zo in jawabi na godiya game da wannan babban alkhairi da aka kawo mana a wannan unguwa ta ma wannan masallaci da wani albarka kuma na zo domin in yi wannan tsakanin da Allah muna mika da godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko muka halarci wannan a wuri wannan masallacin mai albarka kuma Allah ne bai wa su waɗannan shugaban namu malamai suka haɗa kansu suna bin unguwa-unguwa suna farkar da jama'a abin da ya shafi addini tsakanin da Allah muna godiya Allah ya saka da alkhairi ba mu da kada za mu ce muku illa a fata alkhairi a gare ku irin wannan aiki na addini da kuke yi Allah ya samu ba mizanin ayyuka alkhairu mun kuma mun saurari wannan fadakarwa Allah ya ba mu ikon yin amfani da shi domin wani abu ne a yi fadakarwa kuma wani abu ne a yi fadakarwa a yi amfani da shi muna da kuma Allah da wani ko baki da Allah ya saka mana alkhairu mun gode assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullah jazakumullahu khaira malam mun gode Allah ya saka da alkhairi na ji wani yana ce sai gari ya waye eh gaskiya ne wato khairul kalam ma qalla wa dal an gane shi wato magana ba sai yayi yawa ba amma fa'idar da ke cikin sa kawai ake so a lauka ayi amfani da shi shine alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab Allah ka sama cikin ulul albab nukuta na biyu shine tsarin gabatar da muhalarori da muke yi a wannan ainihin wato lajina mai albarka wanda muna da tsarori da yawa daga nan sai nan kaza ga watan kaza za a tafi nan kaza ga watan kaza za a tafi nan matasa ko wannan time table din ka rike kawai ka ce bari ka rike bi to irin wannan rayuwar wato rayuwar sahabbai kenan ina ake karantar da alqur'ani ina ake karantar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ganta a wajen shi ya sanya duk wanda ya mutu a irin wannan yanayi to ya sani cewa wato yana wani digiri na hanyar shiga aljanna don haka ina ba matasa shawara wallahi mu gano time table din nan mulki at least in baka je wannan ba gobe ka je wannan Allah ta'ala ya mana muwafaka wanda zai gabatar mana da tsarin wannan muhadara shine Imam Khalid Abdullah zai zo ya gaya mana yadda al'amuran suke muna da wasu muhadarori da za a yi shin za mu ji jawabi daga bakin shin za su gudana kuma za su gudana magani Allah ta'ala ya samu dace shek respondar mashkura
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله تزونا أول سنين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka da ala da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ɗan uwa da wani kuma masu albarka kamar yadda jawabi ya riga ya gabata kuma ni a ko azum da za a yi magana da kuma waɗanda za su gabatar da waɗannan tsarin karatu alhamdulillah a cikin wannan tantebul don wannan shi ne tsarin gudanar da karatu na biyu da yardan Allah da amincewa ya shiga shi ya gudana a za a ɗan yi haƙuri kasantuwan za a ɗan sami waɗansu samu waɗansu canje-canje kamar karatun gobe wanda da aka tsara zai gudana a bambawa kuma akan mawuyin tauhidin uluhiyya to wannan karatun ba za a samu gudanar da shi a gobe ba sakamakon akwai wa'azi na jiha wanda aka sanya a wannan jiha ta mai albarka wanda zai gudana a cikin garin Kaduna a gobe na ƙungiyar jama'a ta da su biya wa ya kama suna ko kuma da dama daga cikin waɗansu shugabanni za su na sha'awa da fatan cewa za su halarci wannan wa'azi su da wannan muke ba da haƙuri wannan karatu na gobe ba zai gudana a gobe ba amma insha Allah idan aka sake duba yanayin a ga lokacin da za a gabatar da shi za a gabatar da shi insha Allah na ranar lahadi shi ma don na rasa da akwai ranar lahadi shi ma ba zai gudana ba shi ma dalilin da ya sa ba zai gudana kan ba akwai wa'azi da za a gabatar har yanzu a cikin wannan karamar hukuma a garin dare na gunduma ne ko na karamar hukuma a tudun fulani tudun fulani ko shi ma muna kallon shi a matsayin uzuri kuma hanzari wanda ba zai ba da daman ci gaba da wannan tsarin karantarwan ba don tsarin cewa za mu tafi mu saurari wani shi ma insha Allah za mu sake duba wannan yanayin mun ga lokacin da ya dace da kuma abin da ya dace insha Allah za a samu sanarwa karatun mu na gaba shi ne ranar litinin shi ne muke tsarin cewa insha Allah kun ga tabbacin ya tsallaka kenan to zuwa ranar litinin muke tsarin insha Allah kun dai halin lafiya Allah ya so ma ta shawo illa insha Allah to wannan majalisi ne ci gaba na kamar yana mu je kawai mu je
ya tsawaki ne
eh mu je
sun fahimta ba da ma sun fahimta cewa dai insha Allah shi muna tsara cewa kira ranar litinin za a gudanar da wannan karatu tun a garin Maljeri a masallacin Juma'a na Maljeri wanda shi kuma abin da aka tsara za a yi magana a kai shi ne al'asma suwar sulfat wanda shi ma wani bangare ne na tauhidi wanda shi ne masaukin baki imam na wannan masallaci injiniya Muhammad Fari Malam Muke Salam zai gabatar insha Allah muna tsara insha Allah shi wannan karatun zai gudana insha Allah to akwai har yanzu da sauran makala shine maratibul din ko shi ma wanda wani majalisi ne mai zaman kanshi wanda da aka sa za a gudanar a garin dan alhaji gabas to shi ma wannan za mu saurara mu duba mu ga zuwa ranar litinin da idan za a sanarwa za a ana sanarwa idan kai tsaye za a je gudana za a yi sanarwa shirya zuwa ranar talata ko kuma shi ma za mu za mu haɗa shi da sauran ne mu ga lokacin da Allah ya so a gudanar da su a waɗannan guraren ko a waɗansu guraren ne duka insha Allah za a sami sanarwa. wannan shi ne a takaice sanarwar da muke da shi da fatan kuma wannan canje-canjen zai zama an karbe shi kyakkyawan karba tare kuma da haƙuri da abin da hakan zai haifa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barakallahu fiikum wa sallallahu to alhamdulillah karatun marjire ko zai kama takwas ga wata kenan ko ko bakwai takwas kenan insha Allah takwas ga watan shida insha Allah kuma kamar yadda aka sanar cewa injiniya imam bukhari malami shi zai gabatar da wannan karatu insha Allah so muna fata ɗan uwa sai su kiyaye lokacin kuma a halarta insha Allah akwai buƙatuwar a halarta da yawa insha Allah Allah ta'ala ya bada iko abu na ƙarshe na so mara ya ɗan yi magana ya ce komai zai san kishiya haka ne ya ce har yan takara ba san kishiya muna ba ku tsafta an gane Allah ya ta ya mu dace in kana da mata biyu suka haɗa kansu ai alhamdulillah kenan mu eh in mutum na da mata biyu sai suka haɗe kansu ai kaga alhamdulillah eh to Allah ta'ala ya samu dace eh ayi hakuri ni aka iya gaina a wani wuri kuma ga ta ganna nan ko to haka nake insha Allah zaka yi kira na ma chameleon an san chameleon ko to Allah ya sa mu dace shige mana gaba abinda aka faɗi daidai a wannan majalisi muna fata Allah ta'ala ya saka ma kowa da alkhairi okay malam zai dan yi magana ko ana yi magana to bismillah ka san malam bai bai magana
assalamu alaikum wa rahmatullahi wani jirgi ne ya mazo yana yana yana yana fulo
na'am don kowa ya zai haukai ba ke gari a janar ba.
Allahu akbar
Duk lokacin da aka yi karatu muna neman gudunmawa domin sayan kayan sauti wanda za mu dinga ba irin babban AC din nan.
a jigarwa ake cewa ko Sai ga a nan na- na na masu kira gidan jama'a.
to to a ji qur'ani wannan a ji hadisi a ji karatu Mm.
Mun samu abin da muka duba a soso an samu kuɗi naira dubu tamanin.
Mm.
Can a sati biyu da suka wuce. Mun tafi wajen alaƙa na zamfarawa. Muka je muka ba shi wannan kuɗin sai ba mu dubu ɗari da ashirin. Wataƙila an yi karatu ne za a karatun da aka wuce a auren ɗan gamu. Kowa ya ganta. Kuma lallai a jigar kuɗi ne.
a ji karatu a ji karatu da su A ji karatu.
yawa kuma abin da yake gumu eh naira dubu arba'in yake gumu za mu bayar. Idan Allah ya sa ko ba ba sai ka ba mu ba ka je ka same shi ka ce ga shi inji malam sai don ya je na karbo da wala ana ka je ka biya ko kuma abin da Allah ya sauke na nan ne za mu samu mu gudunma in kuma Allah sa an samu na alƙuri ma gaba ɗaya shi muka fito domin mu cika wannan alƙawarin da muka yi don Allah a taimaka mu cika dubu arba'in da yake da Da assalamu alaikum. Gaskiya ba za mu tashi anan ba sai hada kudin nan insha Allah.
akwai An gane? Ba za mu yi addu'a ba sai an hada kudin nan. Ai ina ganin idan na faɗi wannan magana ba tilasti bane alkhairi nake bukatan kowa da shi. Haka ne? So ba za mu bar wajen nan ba sai kudin nan ya hadu. An gane? Ni a matsayina na Usman. Ina mai magana. Na ba da dubu ashirin. akwai wasu da nake hangowa ba zan ce su ma sun bada in ba su yi magana ba akwai wadanda nake hangowa zan arba ki in ci musu albasa a matsayina na kanu wannan su yi magana wallahi Allah ya taimake ka sarki ya bada dubu biyar kudi ya kusa haduwa fa insha Allah honorable Hassan malami ya bada dubu biyar don haka saura nawa haba ta biyar ta hagu ina matasan nan ku bari su abdullahi bin abbas suna kanana ne amma an kaga aikin da suka yi zaka yi mamaki an gane kaga mutum ya duba ya ce ya bada duk abin da yake da shi irin su umar bin al-khattab manzon Allah ya tambaye shi me ka bari a gida ya ce na bar musu Allah da manzonsa to me yasa ba za mu koyi da su ba tashabbahu in lam takunu mithlahum in tashabbaha bi kirami falahu don haka yan uwa ba za mu yi addu'a ba sai an hada saura kirin a hada an gane in kuma zan fara kallon shadda ne ina magana yawwa eh yawwa yawwa Allah ta'ala ya saka da alkhairi gaskiya ana kokari Allah ta'ala ya sanya a cikin mizani eh Allah ya sanya a mizani insha Allah yawa malam na'am okay ga wani can zai magana ko okay na dauka zai ce ya cike ni yawa yaro barakallahu fi gashi na an kara ma wani an so hada da shi hado da wannan Allah ya maka albarka yaro Allah ya sa ka haddace alqur'ani yawa ka zama shekun malami nan gaba Na'am. Malam, za mu yin addu'a ya kai? Ya kai sha biyar ɗin? Ya dai kamata ya kai gaskiya. Eh, zai bara. To yanwa karatuttukan da muka ji muna fata Allah ya sa ma wanda ya gabatar da da alkhairi Allah ya kara masa albarka a rayuwa Allah ya kara masa tsawon kwana saboda amfanin da ake da shi da sauran malamai gaba daya mu kuma da muka saurara muna fata Allah ta'ala ya sa a cikin mizanin kyakkyawan ayyukan mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم امنا في اوطاننا اللهم اجعلنا جميعا امنه مطمئنه سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم وانصر مراءنا يا رب العالمين اللهم انت ولي ذلك والقادر عليه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Thank you.